بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya ba mu dama halarta a wannan masallaci na kuba a wannan yini na alhamis 27 ga wannan wata na rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 442 wanda ya dace da sha ɗaya ga watan uku shekara ta 2021 miladiya a inda muka fara karatun littafin kitabu tauhid na shekul islam muhammadu bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala wanda muka ce za mu bibi ta alikin babban malamin nan muhammad nasir as-sa'adi rahimahullahu ta'ala malaci بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه dukkanin godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki nahmaduhu muna masa godiya wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafaransa wa natubu ilayhi muna tuba zuwa gare shi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا كمنا نيمان سرن الله دق شركا كاونم ومن سيئات أعمالنا كمنا نيمان سرن الله ملوك كن سركي دق مونانا أيكم من يهده الله فلا مضل له دو وند الله يشريس باب وند زي بتدش ومن يضلل وندكو الله يبتردش فلا هادي له بايد وند زي شريدش وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ناشهد cewa lalle babu abun bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu ba shi abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma nashhadu lalle cewa annabi muhammad abduhu bawan sani wa rasuluhu kuma manzon shi amma ba'at malaci bayan abin da ya gabata na bismillah da hamdala da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqad sabaqa an katabna ta'liqan latifan fi mawadi' kitab at-tauhid malaci ya riga ya gabata mun yi rubutu ta'liqi takaitacce a cikin wurare daban-daban na kitab at-tauhid wanda littafin kitab at-tauhid da sheikh islam muhammad bin abdulwahab na babban malamin nan bijimin malamin nan sananne a tarihi shine muhammad ibn abdulwahab qaddasallahu ruhahu allah ya tsarkake ruhinsa wa hasala fihi naf'un wa ma'una lil mushtaghilin sai kasance an samu amfani da taimako sosai ga wanda suka shagaltu da wannan littafi wa musa'adatan lilmu'allimin kuma sai kasance abin tallafawa da taimako ga wanda suke karantarwa ga masu koyarwa ke lima fihi saboda abin da littafin ya kumsa minat tafsilatin nafi'a ya kumshi rabe-rabe rarrabe zance mai amfani ma'aludu hittam tare da bayani bayyananne cikakke wato bi'a بمطبعة الإمام كما أن للتاهن أنبغى شيء أمبغى للتافي تاء الإمام ثم نفدت نسخه سنا للتفند أكبغى نوانا للتافن سيسكا كاري مع كثرة الطلب عليه tare da yawan neman da ake masa bimana an buga da yawa kuma suka kare saboda yawan neman da ake masa wada'atil hajja ash-shadida ila i'adati tad'ihi wa nashrihi mala yace sai bukata mai tsanani ta bayi zuwa ga sake maimaita buga wannan littafin kuma da yada shi wa fi hadhihi al-marra to amma a wannan karan in ji malam Allah ya ji kanshi gafarta mishi badali an uqaddima amama zalika muqaddima sai ce sai bayyana gare ni na cewa in gabatar da wata muƙaddima wata shinhuda mukhtasara taƙaitatta tahtawi ala mujmalati aqaid ahli sunna wadda wannan aqidar taƙaitatta ko wannan shimfidar taƙaitatta za ta kumshi gamammun aqidin ahli sunna fil usuli wa tawabi'iha a cikin abin da ya shahi usuli da ababen da suke biyo usuli fa aqulu musta'inan billah ina fa'akulu sai in ce musta'inan billah ina neman taimakon Allah muqaddima to ga muqaddimar da malam ke muku zance wadda ta bayyana gare shi cewa ya fara gabatar da ita kafin ya fara ta'aliki a cikin kitabut tauhid muqaddima tashtamilu ala safwati aqidati ahli sunnah wannan abin gabatar wanda zai gabatar yace wannan muqaddimar ta kumshi safwa aqidat ahlus sunna mafi kyawu daga cikin aqidan ahlus sunna ko ko kyautatatta aqidat ahlus sunna zababba aqida wanda yake aqida ahlus sunna ce wa khulasatiha almustamidda min alkitabi was sunna da kuma takaitaccen bayani da ya shafi aqida wadda aka ɗebo ta daga cikin alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam malaci wa zalika annahum yu'minuna billah ka sani cewa lalle ahlus sunna suna yin imani da Allah wanda imani da Allah ya kumshi imani da kasancewa Allah sannan da imani da rububiyar shi da imani da uluhiyar shi da imani da sunayen shi al'asma'u wasu sifat kenan sunayen shi da sufafin shi masu kamala kenan imani da Allah imani da cewa akwai Allah maɗaukakin sarki dalilai sun fi a ƙirga dalilai na hankali da dalilai na alƙur'ani da sunna suna da yawan da ba su ƙididdigo wanda suke nuna cewa tabbat akwai Allah sannan ka yi imani da cewa lalle Allah nan maɗaukakin sarki shi ne mahalicci shi ya samar da komai da komai shi ke arzita kowa komai mallakar shi ne shi ke sarrafa komi da komi sannan kana mai imani da cewa babu wanda ya cancanci bauta sai shi kaɗai dan da shi ya halicci halittu shi ke arzita su shi ke sarrafa su ya ga abin da ya so a cikinsu to kuma shi kaɗai ya cancanci bauta imani da Allah ta ɓangaren uluhiyya shi sannan imani da Allah ta ɓangaren sunayen shi da sufofin shi masu kamala lalle Allah yana da sunaye masu yawan gaske haka yana da sufofi masu yawan gaske wanda sunayen shi da sufofin shi babu wanda ya san adadin su sai shi subhanahu wata'ala kai imani cewa Allah yana da sunaye kyawawa wanda suka dace da zatin shi haka yana da sufofi masu kamala da suka dace da zatin shi wa mala'ikatihi sannan ahlus sunna sukan imani da mala'ikun Allah wanda mala'ikun Allah halittu ne da Allah ya halicce su da haske ba su ci ba su sha ba su barci ba sa auratayya tsakankaninsu su suna bautar Allah dare da rana ba sa saba ma umarnin Allah kai imani da su a dunkule sannan kai imani da su a rarrabe imani da su a dunkule kamar yadda muka faɗa halittu ne na Allah wanda Allah ya halicce su da haske masu ƙarfin gaske ne masu bautar ubangiji ne ba sa saba ma umarnin Allah idan ya fore su masu ambatan Allah ne dare da rana ba sa gajiya wurin ambatansa bayan shi kan imani da su a rarrabe mala'ikun nan akwai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarinsu a cikin alkur'ani mai girma da sunayensu wasu kuma sunan ma'aiki ta tabbatar da su da sunayensu da ayyukansu na daga cikin mafi shahararsu akwai mala'ika jibril wanda shine aminul wahyi duk wani manzo ko annabin da za a turo a doron ƙasa wannan mala'ikan shi ke zauwa ya isar da sako tsakankanin Allah da wannan manzan kai imani da shi kai imani da ayyukan shi Allah subhanahu wata'ala ya bayanin shi sosai a cikin alkur'ani mai girma sannan ka yi imani da malakul maut mala'ikan da aka wakkala don karɓar rayukan bayu akwai israfil da mika'il akwai munkarun wa nakir akwai raqibun da atid da sauran duk mala'ikun da Allah subhanahu wataala ya ambace su da ayyukansu ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambace su da ayyukansu ko mala'iku runduna ce ta ubangiji da babu wanda ya san adadin su sai Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san rundunar ubangiji sai shi kade madaukakin sarki haka ahlus sunna suka yi imani wa kutubihi da littafan Allah madaukakin sarki Allah ya sabko littafai zuwa ga manzannin shi da annabawa domin su karantar da al'umma abinda Allah ya nufata da su kai imani da dukkanin littafan da Allah ya sabko sannan kai kokarin sanin wasu littafan da Allah ya ambaci sunansu ko annabi ya ambaci sunansu na daga cikin wanda Allah ya ambaci sunansu kaga akwai alqur'ani mai girma innahu laqur'an eh innahu laqur'anun karim ko sannan akwai suhufa ibrahima wa musa sannan akwai at-taura ko sannan akwai mi injila sannan kuma mi zabura kaga wannan littafai sannan daga cikin littafan da Allah ya ambaci sunansa a cikin alqur'ani ahlus sunna sukan imani da dukkanin littafan Allah da ya turo zuwa ga manzanni shi zababbansu daga cikin littattafan gaba daya shine alqur'ani mai girma shine shari'a ta ƙarshe da duk wata shari'a da ta biyo bayan alqur'ani mai girma sai dai ta ajata ta tabi alqur'ani mai girma wa rusulihi haka ahlus sunna sukan imani da manzannin Allah wanda manzannin Allah su ma adadi ne masu yawa Allah ya turo su ne zuwa ga bayu don su sanar da su yadda za su bautan Allah wannan manzannin su ma duka kai imani da su sannan kuma wanda Allah ya ambaci sunayensu a cikin alkur'ani ka san su da sunayensu Allah ya ambaci manzanni da dama a cikin alkur'ani jagoransu mafificinsu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambaci annabi Musa da Isa da Yusuf dawa kuma yaqub sewa eh idris sewa eh yunus sewa aha lut sewa eh wane ne wani yasa ko dawa kuma nuh Dawud annabawan dai da aka ambata a cikin Alkur'ani ka san su tare da ni sunayensu Ahlus sunna sukan imani wal yawmil akhir da ranar ƙarshe ita ce rattashin alqiyama kenan sun imani da cewa lalle akwai wani ni da zai zo wata rana da za ta zo da duniya za ta kare a cikinta ita ce rana ta ƙarshe wanda Allah ya ambace ta da sunaye da dama a cikin alkur'ani mai girma haka wal qadar khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara ubangiji alkhairi ne ko sharri na daga cikin abin da ahlus sunna suka imani da shi kaddara ubangiji alkhairin ta ko sharrin malaka fa yashhaduna anna Allah huwa ar-rabb ahlus sunna suna masu shaida masu yin imani da cewa lalle Allah huwa rabbu shine ar-rabb wanda ar-rabbu shine al-khaliqu ar-raziqu al-maliku al-mutasarrif suna imani da Allah mahalicci mai arzitawa mai sarrafawa mamallakin komai da komai al-ilahu abun bauta shi kaɗai maɗaukakin sarki don al-ilah shine allazi ta'alahu al-qulub mahabbatan wa ta'zima shine wanda zakata sukan bautar shi suna masu kaunar shi da su kuma suna masu girmama shi al-ma'budu abun bauta al-mutafarridu bi kulli kamal wanda ya kadaita da dukkan kamala fayabudunahu za ga ahlus sunna suna bauta shi shi kadai wahdahu shi kadai mukhlisina lahu din suna masu keɓance shi da bauta shi kadai ba sa hada wani shi da shi a cikin bauta fa yaquluna zaka ji ahlus sunna suna cewa inna allaha huwa al-khaliq lalle Allah madaukakin sarki shine al-khaliq mahalicci kenan al-khaliq kenan al-mubdi' al-mubdi' lil khalq المخترع له على غير مثال سابق wanda ya fari halitta ya kirkiri halitta ya samar da ita daga babu ba tare da wani misali da ya gabata ba albari'u kuma Allah shine albari'u wanda albari'u shine wanda yake subhanahu wataala shine ke samar da halittu albari'u kenan ko shi ke ta, da halittu ya yi insha'in halittu daga babu ya samar da su zuwa akwai kuma shi ne mai nafaza al'amarin da ya so a cikin bayan shi almusawiru mai suranta halittun shi yadda ya ga dama ya yi su irin shakalin da yake so da su arrazik mai arzita bayan shi almu'ati mai bayarwa almani'u mai hanawa almudabbiru li jami'il umur mai gudanar da dukkanin al'amurra gaba daya wa annahu alma'aluhu alma'bud lalle Allah shine alma'aluhu abun bauta shi kadai alma'bud almuwahhad abun kadaitawa almaqsudu abin nufi kuma wa annahu alawwal lalle Allah shine alawwal na farko tun azal laisa qablahu shay babu wani abu gabanin Allah kenan tun azal Allah yana nan babu wani abun da aka samar kafin Allah bi ma'ana Allah shine samamman sarkin da babu wani abun da ya gabace shi ina fata mun gane duk wani abu wanda ba Allah ba an samar da shi an yi lokacin da babu shi daga baya aka samar da shi amma Allah shine samamman sarki da babu lokacin da babu shi shine na farko kenan shine al-awwal alladhi laysa qablahu shay gabanin shi babu komai al-akhir alladhi laysa ba'dahu shay kuma shine na karshen da bayan sa babu komai bi ma'ana komai zai kare Allah shi kadai ya saura الظاهر Allah shi ne maɗaukaki wanda yake sama laisa fauqahu shay babu wani abu saman Allah maɗaukakin sarki albatin Allah maɗaukakin sarki shine makusanci kamar yadda wasu malamai suka fasarta albatin bi ma'ana makusanci wanda babu wani abin da ya kusa da wani abu kamar Allah maɗaukakin sarki shine yafi kusan komai da bayan shi wasu malamai suka ce al-zahiru bayyanannen da za ka iya gane shi ta hanyar alamomin da ya aje barkatai ga sama zai nuna maka lalle Allah bayyane ki akwai shi albatin boyayyen da ba za ka iya siffanta shi ko ka kakaita yadda yake ba subhanahu wata'ala har wasu malamai suka musanta shi wa annahu al-aliyyu al-a'la kuma lalle Allah shine al-aliyyu madaukakin sarki al-a'la wanda dukaka ke sama shi yasa Allah yake cewa zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir kana al-aliyyu madaukaki al-a'la wanda yake sama bi kulli ma'a bi kulli ma'ana wa i'tibar da dukkan ma'ana da kuma abun nura uluwu dhat dukaka ta zati zatin Allah sama yake wa uluwul qadar dukaka ta kadari dukaka ta girma وعلو القهر هكذا ككتر جاي وأنه على العرش استوى كما للي ألا يا ديديت أكن العرش استواء يليق بعظمته وجلاله irin dau irin daidaitar da ta dace da girman shi da kuma ɗaukaka shi subhanahu wa ta'ala wa ma'uluhi al-mutlaq wa fawqiyatihi fa ilmuhu muhitun bil zawahir wal bawatin tare da cewa Allah ya ɗaukaka ɗaukaka ta gaba ɗaya ta kowace fuska yana sama amma ilimin shi ya kewaye ababen da suke bayyane da ababen da suke ɓoye wal'alamil uluwi wasu fili ilimin shi ya kewaye halittun sama da halittun ƙasa wa huwa ma'al ibadi bi ilmihi kuma lalle Allah yana tare da bayan shi ta hanyar iliminsa ya alamu jami'a ahwalihim ya san dukkanin halayensu wa huwa al-qaribul mujib lalle Allah shine al-qaribu makusanci al-mujib mai karɓar bukatar bayan shi shi yasa Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun وأنه الغني بذاته كما للي الله الغني موداتين بذاته دذاتش عن جميع مخلوقاته دك دكا ننها للتنش بمعنى الله يا وداتا باي بكاتر كومي أورنها للتنش والكل إليه مفتقرون أما دكا ننها للتو ما سبكاتا نزوى الله في إيجادهم أتكن سامر دسو وإيجاد ما يحتاجون إليه في جميع الأوقات da samar da abin da suke bukatuwa zuwa gare shi a cikin dukkanin lokuta rana Allah bai bukatar komai wurin halittun shi amma halittun shi duka masu bukatuwa ne zuwa gare shi suna bukata ya samar da su daga babu ya samar da su suna bukata abin da za su rayu da shi a dukkanin lokutan rayuwarsu ya samar da musu wala ghina wala ghina li ahadin anhu tarfata ayn babu wani wanda zai wadatu da Allah daidai da kibta wa ido wa huwa ar-ra'ufur rahim lalle Allah shine ar-ra'ufu mai tausayi ar-rahimu mai rahama alladhi ma bil ibadi min ni'matin diniyya wala dunyawiyya wala daf'i niqmatin illa min Allah wanda bayu ba su da wata ni'ima sawa'un ta addini ce ko ta duniya sai dai face daga Allah madaukakin sarki babu wanda zai ije musu wata cuta ko wata azaba illa min Allah sai daga Allah shi kadai wa huwa al-jalibu lin-ni'am Allah shike jawo ni'imomi shike bada dukkan ni'ima ad-dafi'u lin-niqam Allah shike ije duk wata cuta da bala'i wa min rahmatihi annahu yanzilu kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya na daga cikin jin kai da tausayi da rahma ta ubangiji Allah maɗaukakin sarki yakan sabko a dukkan dare kowane dare Allah yakan sabko a wannan sama ta duniya ya sta'aridu hajatil ibad ya dinga ƙoƙarin bujiro da buƙatar bayu hina ya buƙa sulusun lailil akhir a lokacin da ba abin da ya saura sai kashi ukun ƙarshe na dare kenan Allah maɗaukakin sarki yakan sabko a sama ta duniya idan dare ya raba ukun ƙarshe nashi fa ya ya dinga cewa la as'alu an ibadi ghairi ba zan tambayi bayuna game da wani na ba man zalladhi yad'uni fa astajiba la wani ne zai roƙe ni in karɓa mashi roƙonsa man zalladhi yas'aluni fa utiya wa zai roƙe ni in bashi man zallabi ya stakfiru ni fa aghfiru la wani ne zai neman gafarata in gafarta mishi hatta ya tulu alfajar hassi alfajar ya keto kaga wannan yana nuna mana muhimmancin kashi ukun karshe na dare Allah zai sauko sama ta duniya yana cewa wake roƙona in bashi wake da buƙatar in biya mishi wake neman gafarata in gafarta mishi wake nema in bashi kaga ya kamata a ce mana kokarin tashi a cikin wannan lokacin saboda falalar shi da girman shi ubangiji kan sabko a sama ta duniya domin karɓar bukatun bayo ina fata mun gane yawa idan aka ce sabkowa kuma kamar yadda kuka sani kullum muna maimaita muku aqida ahlus sunna sabkowa dai ma'anar ta shine mi na aka ce sabkowa eh sabkowa zuwa sama ta duniya kowa ya san menene sabkowa amma idan aka danganta sabkowa zuwa ga Allah babu wanda ya san yadda Allah ke sabka sai shi amma ni ko kai idan aka ce mun sabko daga wuri kaza zuwa kaza yana nuna mun baro can mun zo nan ko saboda mu halittu ne kuma mun san yadda kowa ya san yadda sabka take a matsayin halittu tsakankaninsu amma Allah babu wanda ya san yadda yake sai shi kuma babu wanda ya san yadda yake sabka sai shi yana sabka eh me yasa shi yace yana sabkowa ya yake sabkowa ni da kai da su babu wanda ya sani sai shi an gane ko sabkowa ce wadda ta dace da zatin shi ina fata mun gane ba mu tawilin ta mu ce ba sabkowa ba ce rahama shi ce za ta sabko a'a shi din zai sabko kuma hadisin ya nuna shi kin zai sabko da zatin shi rahama za ta rika cewa zai roke ni in bashi rahama za ta rika cewa zai neman gafara ta in gafarta mishi ga Allah ne zai fada kenan masu tawilin wannan hadisin su ce a'a rahama ce za ta sauko ba ubangiji ba sai mu ce ba gaskiya bane ba ba abin da yasa kuka yi tawilin nan kuka bashi ma'anar da bata dace da hadisi bata dace da shi ba sai dan kun kamanta Allah da bayan shi ne sai kuka fahimci sabka ta ubangiji shine bar wani wuri bar wani wuri zuwa wani wuri a sabka ta ubangiji shi kadai bar makan shi sanin ya yake sabka mumin imani da cewa yana sabko a sama ta duniya ya yake sabka sai shi kadai sani subhanahu wa malam ce fa huwa yanzilu kama ya sha Allah yakan sabko irin yadda ya so wa yaf'alu kama yurid yakan aikata irin yadda yake so ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء باب وان ابو تمكر شي الله مدوكاكين سركي tare da haka shi as-sami'u ne mai ji ne al-basiru mai gani ne kuka lura da wannan ayar da zubin jerin abin da ayar ta zo da shi za ku gane babu kamanceceniya tsakanin Allah da bayan shi an gane ku tare da cewa Allah ya tabbatar ma kanshi irin abin da ya tabbatar ma bayan shi kaga Allah ya ce laisa ka mithlihi shay babu wani abin da ke kama da Allah amma kuma sai ya tabbatar maka shi sifa ta mi ta ji kuma ya tabbatar maka shi sifa ta mi ta gani tare da cewa Allah ya tabbatar ma halittun shi cewa suna ji suna gani ko al'ata ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an مذكورة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا amma Allah da duk da Allah ya tabbatar ma kanshi sifa ta ji da gani kuma ya tabbatar ma halittun shi sifa ta ji da gani sai ce maka ba mai kama da shi kenan sifar jin shi da ganin shi ba ɗi ba take da sifar bayan shi ganin ba irin na halittu ba haka jin ba irin na halittu ba duk yadda mutum zai ji ko ya gani jin shi yana da iyaka ko akwai inda ba ka iya kashe shi kuma jinka baya karɓar sama da sauti ɗaya idan mutum goma suka haɗu tare da kai kowa ya ga ya bukatar shi lokaci guda ba za ka iya fahimtar komai daga cikin maganganunsa ba to cakuɗewa yare da cakuɗewa sauti a lokaci guda baya tasiri cikin jin Allah yana jin su duka yana bambanci abinda suke fada kuma suna fada a lokaci guda ganin Allah ya kewaye komai da komai babu wani abin da zai boye kalkashin ganin Allah sawa'un karami ne ko babba ne wanda ganin mutum mahadud ne kenan an yi tarayya ne cikin sunan amma safa ba guda bace ina fata mun gane tana kaga Allah ya tabbatar masu ji da gani ya tabbatar ma kanshi ji da gani to ko shakka babu jin Allah da ganin Allah ya sha bamban da jin halittun shi ba guda bane wa ya'taqiduna annahu al-hakim kuma ahlus sunna suna masu kudirin cewa lalle Allah al-hakim mai hikima alladhi lahu al-hikmatu tamma wanda yake da cikakken hikima fi shar'ihi cikin shari'ar shi wa qadarihi da cikin abin da ya kaddara fama khalaqa shay'an abathan Allah bai halicci wani abu dan wasa ba koma menene duk abin da kaga Allah ya halitta bai halicce shi dan wasa ba sawan karami ne ko babba sai dai ya zamanto kai ka san hikima ko baka san ta ba ina fata mun gane amma Allah bai halitta abu sai dan hikima duk abin da kaga Allah ya halitta bai halicce shi dan wasa ba akwai hikima akwai ta fa'ida da ta sa Allah ya halicce shi sawan ka san fa'ida ko baka san ta ba ولا شرع ولا شرع الشرائع الا للمصالح والحكم kuma Allah subhanahu wataala bai shar'anta shara'o'i ba gaba daya sai dan amfani zuwa ga bayu da kuma wasu hikimomi da wannan shar'a ta kumsa wa annahu at-tawwab lalle Allah shine mai yawan karbar tubar bayan shi al-afu mai karba afuwarsu al-ghafur mai gafarta zunubai yaqbalu at-taubata min ibadihi yakan karbi tuba daga bayan shi yanda suka karbo yanda suka tuba zuwa gare shi wa ya'fu an as-sayyi'at kuma Allah yakan yi afuwa game da as-sayyi'at kananan zunubai wa yaghfiru adh-dhunuba al-'azima Allah yakan gafarta manya-manyan zunubai litta'ibina ga wanda suka tuba wal mustaghfirina ga wanda suka nemi gafara wal munibin da wanda suka koma zuwa gare shi wa huwa ash-shakur lalle Allah shine ash-shakur alladhi yashkuru al-qalila min al-amal wanda ke gode ma kadan daga cikin aiki wa yazidu ash-shakirina min fadlihi kuma yakan dada ma masu godiya daga falalarsa ويصفونه بما وصف به نفسه أهل السنة سكن صفن تألا دا أبن دا ألا يصفن تكنش دشي ووصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوكو أبن دا منزنش يصفن تاشدش أنا شيني أقيدة da kuma manhaji na ahlus sunna wurin sufofin Allah madaukakin sarki duk abin da Allah ya sifanta kan shi da shi ahli sunna suna sifanta shi da wannan abu ko ya ce ya daidaita akan al'arshin shi mu ce eh ya daidaita me yasa shi ya faɗa ya daidaita shi take ba wanda ya sani sai shi yana ji eh mun yi imani yana ji me yasa shi ya ce yana ji ya jin shi yake babu wanda ya sani sai shi saboda babu wanda ya san Allah sai Allah yana magana eh yana magana me yasa shi yace yana magana wa kallama Allah Musa taklima ko ya yake magana ba wanda ya sani sai shi kadai subhanahu wataala kenan ahlus sunna suna yin imani da duk abin da Allah ya sifanta kanshi da shi sai dai ba su ba da labarin yaya abin yake saboda ba su sani ba ba su tawili don kore wannan ma'ana ina fata mun gane haka sukan sifanta Allah da duk abinda annabi ya sifanta Allah da shi ba su karkatar da ma'ana zuwa ba ta wata ma'ana lalatatta da bata dace da wannan lafazin ba min as-sifati dhatiyya sukan sifanta Allah da abinda ya sifanta kanshi da shi sukan sifanta Allah da abinda annabin shi sifanta shi da shi min as-sifati dhatiyya na daga sufufi na zati kal haya kamar rayuwa al-kamila cikakken rayuwa aga Allah ya sifanta kanshi da mi da rayuwa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum kenan ahli sunna sai su ce yana da sifa ta al-haya cikakkar rayuwa wanda rashi bai gabace ta ba an gane ko kuma ba za ta kare ba a nan gaba والسمع هكا سكن صفة ألا دا صفة جي والبصر هكا سكن صفة ألا ملوك كنسر كي دا صفة جني وكمال القدرة سكن صفة ألا دا شكك قدرة سبحانه وتعالى والعظمة هكا دا جرمة والكبرياء دا إساء والمجد دا جرمة دا جرمة والجلال دا أوككة والجمال دا كاو walhamdul mutlaq da gamamman godiya gaba ɗaya wa min sifatil af'al wa min sifatil af'al al muta'alliqa bi mashi'atihi wa qudratihi haka sakan sifanta Allah da sifofi na aiki wanda suka alakantu da san shi da kuma kaddarawa shi ko kudarar shi kar rahma shine yin rahma Allah Allah yana da sifata ar-rahma ar-ridha sukan sifanta Allah da sifa ta arrida yarda ko sannan da sifa ta as-sukh sifa ta fishi wal kalam da sifa ta magana wa annahu yatakallamu bima yasha kuma lalle Allah yakan yi magana da abin da ya so kaifa yasha yaya duk kuma duka yadda ya so wa kalimat wa kalimat wa kalimatuhu la tanfad wala tabit haka kalmomin Allah ba sa karewa kuma ba sa tsuha wannan shine aqida ahlus sunna wurin sufofin Allah da kuma abinda Allah subhanahu wataala ya sifanta kanshi da shi wa anna alqur'ana kalamullah kuma lalle alqur'ani madaukakin sarki magana Allah ce ghairu makhluq ba halitta bace minhu bada'a daga Allah wannan zancen ya fara wa ilayhi ya'ud kuma zuwa gare shi zai koma wa annahu lam yazal kuma lalle Allah bai gushe ba wala yazalu ba zai gushe ba mausufan abin sifantawa ne bi annahu yaf'alu ma yurid cewa yana yin abin da ya ga dama abin da ya so wa yatakallamu bima yasha kuma yana yin magana da abin da ya so wa yahkumu ala ibadihi bi ahkamihi alqadariyya kuma yakan yi hukunci akan bayan shi da hukumce hukumcensa na kaddara wa ahkamihi shar'iyya da kuma hukumce hukumcen shi na shari'a wa ahkamihi aljaza'iyya da kuma hukumce hukumcen shi na sakamako wa huwa alhakim lalle Allah shine mai cikakken hukunci almalik mai cikakken mulki wa man siwahu mamluk duk wani wanda ba Allah ba abin amilke sa ne mahkumun alaihi abin ayi masa hukunci ne fala khuruja lil ibadi an mulkihi wala an hukumihi bayan da za a yi bayu su fita ƙalƙashin mulkin Allah ko ƙalƙashin hukumcin shi wa yu'minuna bima ja'a bihi alkitab ahlus sunna suna yin imani da abinda alqur'ani yazo da shi wa tawatarat bihi sunna da kuma abinda yazo cikin sunna mutawatira annal mu'minina cewa lalle mu'minai yarawna rabbahum ta'ala ayanan jaharatan za su ga ubangijinsu ido da ido a fili a ina kenan eh gobe kiyama kenan a nan duniya Allah kan ba zai gano ba amma gobe kiyama za a ga Allah madaukakin sarki kenan mu'mine suna imani da cewa za a ga Allah gani na bayyane kiri da muzu ido da ido gobe kiyama Allah zai ni'imtar da bayan shi da ganin shi a cikin aljanna wa anna na'ima ru'yatihi wal fawz bi ridwanihi akbaru an-na'im wa aladhuhu kuma lalle ni'imar ganin Allah madaukakin sarki da dacewa da yarda Allah shine mafi girman ni'ima da mafi dadin ni'ima Allah sa mu dace da wannan mala ce wa'anna man mata ala ghairil iman kuma lalle duk wanda ya mutu ba da imani ba wat tauhid kuma ya mutu baya da tauhidi bai kade ta Allah fa huwa mukhalladun fi nari jahannama abada to lalle shi abin dawwamarwa ne a cikin wutar jahannama har abada ba zai fita a cikin ta wa anna arbabal kaba'ir idza matu ala ghairi taubatin wala hasala lahum mukaffir ولا حصل لهم مكفر للذنوب ولا شفاعة فإنهم إن دخلوا النار لا يخلدون فيها للي ما أبو تن أيك تمني من ينزل بي إما تو على غير توبة كودا سمت باتار سنتوبة با ولا حصل لهم مكفر للذنوب كما بس أيك توان أبن بدا زي سا أكركري مس ذنوبانسو ولا شفاعة ceton mai ceto bai riske su ba فإنهم إن دخلوا النار لا يخلدون فيها تولي سو كودا سن شغوتا بساس دوما أتكين تبا ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال حبة حبة خردل من إيمان باب وند زي تبت أتكين وتا هر أبدا ما تقع أقوي ديدي دقوايا الزرة إيماني أتكين زوجيش illa kharja minha sai ya fita a cikin ta yana duk wanda ya shiga wuta inda yana da ƙwayar imani a cikin zuciyar shi daidai da ƙwayar zarra ne to zai fita a cikin wutan nan kenan mala ya kasa maka masu laifi kala biyu akwai wanda za su mutuwa ba tare da imani ba ba su da tauhidi waɗannan yan wuta ne tsantsan wuta za su dawwama a cikin ta ba za su fita ba har abada Allah kare mu daga wannan kaso na biyu mutanen da ba mushrikai bane ba kafirai bane kafirci babba ba munafikai bane munafici babba mutane ne masu aikata manya-manyan samu alkaba'ir irin shan giya zina luwadi duk wani abin da bai kai kafirci ba wanda zai fitar da su daga musulunci sana aikata su to irin wannan mutanen idan suka mutu ba su tuba ba ba su aikata kuma wani aikin da zai sa a gafarta musu wannan laifin da suka mutu suna yi ba kuma ceton mai ceto bai riske su ba to ko sun shiga wuta ba za su dawwama a cikin ta ba in sun shiga kenan akwai yiwuwar ba za su shiga ba Allah ya gafarta musu duk da basu tubo suna aikata wannan zanubin sun mutu akwai yiwuwar Allah ya gafarta musu akwai yiwuwar Allah ya azabtar da su gwalgwadon laifin nan da suke aikatawa kenan matukan mutum mumini ya mutu da imani bai yi shirka da Allah ba duk laifin da yake aikatawa yana ƙarƙashin mashi'a ta ubangiji ya ga damar ya azabtar da shi gwargwadon laifin shi ya ga damar ya yafe mishi shigar da shi aljanna kai ko da ya shiga wuta ba zai dawwama a cikinta ba za a cire shi wata rana a sashi aljanna ina fata mun gane matukan ba ya mutu yana yammi ba yana shirka ko kafarci amma in shirka ce fa zai fita daga wuta ceton mai ceto zai amfane sa ba zai amfane sa ba har abada innahu man yushrik billahi faqad harama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa la tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in musharakai ba za su fito daga cikin wuta ba ceton mai ceto ba zai amfani mushriki gobe kiyama ba ina fata mun gane bi ma'ana ba za a fitar da su daga wuta ba zuwa aljanna mala ce wa annal iman kuma lalle shi imani yashmalu aqaidil qulub wa a'malaha imani ya game aqidun zuci da kuma aikin zuci na daga cikin imani aqida ta zuciya yarda da Allah madaukakin sarki yin imani da shi imani da rububiyyar shi uluhiyyar shi al-asma' was sifat na shi imani da manzannin shi imani da mala'ikun shi imani da ranar karshe imani da kaddara alkhairi ko sharri da duk abin da Allah ya lazumta maka yin imani da shi sannan kuma akwai aiki na zuciya irin tawakkali ga Allah madaukakin sarki yin ikhlasi bauta ga Allah tsantsa ba kana nahin wani abin duniya ba ko tara Allah da wani a cikin bauta kenan imani ya kumshi aqidun zuci da kuma aiki na zuciya wa amalul jawarih haka imani ya kumshi aiki na gabbai da zai amfani da gabbai wurin aiwatar da wannan aiki irin sallah imani ce wani bangare ne na imani an gane ko aikin hajji dawafi da duk wani aiki da za ka yi ka yi amfani da gaɓakan wani kaso ne shi ma ko wani bangare ne na imani wa akwalin lisan wa akwalin lisan da maganganun da za ka furta da harshen ka su ma wani bangare ne na imani faman qama biha ala alwajhi alakmal fa huwa almu'minu haqqan duk wanda ya tsayu akan wannan ayyukan gaba daya bisa ga fuska mafi kamala da cika fahuwal mu'minu haqqan wannan shine mumini da gaske alladhi istahaqqa thawab wanda ya cancanci a bashi lada akan aikin da yi wa salima min al-iqab kuma ya kubuta daga azabar Allah wa man intaqasa minha shay'an duk wanda ya tawaye wani abu daga cikin wannan ayyuka na imani wa man intaqasa minha shay'an duk wanda ya tawaye wani abu daga ciki ko kaka yake na kasamin imanihi bi qadari zalika imanin shi zai rago gwalgwadon irin yadda ya sakaki ya tawaye abubuwan da suka shafi aikan alkhairi ولذلك كان الايمان يزيد بالطاعه وفعل الخير shi yasa imani yakan dadu a lokacin da kake da'a duk lokacin da mutum yake zuba kokarin shi ran yin da'a ga Allah kiyaye salloli akan lokacin su dadi akan haka da nafilfili yin azumi na farilla da nafila yin sadaka ta farilla da ta nafila kyautatawa tsakankanin mutane biyayya ga iyaye duk wani alkhairi a ce kana saurin yin shi to hakan yakan sa imanin ka ya dinga ɗaukaka yana daɗuwa yana karuwa wayan kusu haka imanin yakan ragu bil ma'asiyati wash shar ta hanyar aikata sabo da sharri aikata sabo da lalaci da abinda bai dace ba yakan sa imanin kai ya rago kenan imani yakan dadu kuma yakan yi me yakan rago ba tsaye ba tak an gane ko kenan kana aikata aiki alkhairi sai ya dokaka ya karu in kuma kana aikata aikin sharri sai imaninka ya rago har ya kai ma ba abin da ya saura na imani wa min usulihim na daga cikin asallai na ahlus sunna as-sa'yu tashi haikan wal jiddu da kokari fi ma yanfa'u min umuri ad-din wad dunya cikin duk abin da zai amfana a cikin al'amuran duniya da lahira mumuni baya da bai san kasala ba da lalaci ya ƙi tashi ya nemi aikin da zai domin ya iya tafiyar da rayuwar shi bisa ga fuskar da ta dace kenan zai tashi haikan ya nemi duniyarsa ya nemi halaliyarsa don ya inganta rayuwarsa da rayuwar da Allah ya wajabta mata yadda rayuwarsa haka duk abin da zai zamantowa gyara ne ga addinin shi amfani ne ga addinin shi zaka ga yana kokarin yi iya iya shi ma al-isti'anati billah tare da neman taimakon Allah madaukakin sarki fahum harisuna ala ma yanfa'uhu ahlus sunna masu kwadai ne wurin aikata duk abin da zai amfanin su wa yasta'inuna billah kuma suna neman taimakon Allah cikin yin haka wa kadhalika yuhaqqiquna al-ikhlasa lillah haka ahli sunna suna tabbatar da ikhlasi ga Allah duk abin da za su aikata na aikin alkhairi dan neman lahira suna kokarin su ga sun yi shi dan Allah kawai ba dan mai yabo yabe su ba ba dan a ce sun iya ba ba dan a ce wani na yi ba su dai suna yi ne dan neman yarda Allah da neman kusanci shi subhanahu wataala shi yasa yaban mai yabo bai sa su dada akan abin da suka saba zargin mai zargi ba zai hana su yin abin da suka saba yi ba dan Allah madaukakin sarki fi jami'i harakatihim a dukkanin motsinsu suna yi ne don Allah da neman yarda Allah wa yattabi'una rasulullah kuma suna bin manzon Allah fil ikhlasi a cikin yin aiki don Allah lil ma'budi ga abin bautarsu wal mutaba'ati lir rasul kuma suna kokarin bin manzon Allah wannan abubuwa guda biyu sharadi ne na karɓar duk wata ibada da za a gabatar da ita a doron ƙasa na farko ka yi don Allah na biyu ka yi koyi da manzan Allah idan ibada ta rasa ɗaya daga cikin wannan abubuwan guda biyu ko ka yi ta ka yi aikin banza duk wanda ya aiki don wani ba don Allah ba zai karɓu ba zai karɓu ba duk wanda ya aiki don Allah don neman yarda Allah da neman kusancin Allah sai ya ƙi kwaikwayon annabi aikin shi zai karɓu ba zai karɓu ba kenan shar'i ne guda biyu sai sun tabbata ibada ke tabbatarwa ta zaman to abin karba a wurin Allah ka yi dan Allah dan neman yarda shi dan neman kusancin shi ka nisanci riya da yi dan aibe ka sannan ya zaman to fitilar ka da za ta haska maka yadda ake bautan Allah manzan Allah ne shi za ka bi cikin kominka in yace ka yi ka yi bari bari salon ibadarka da tsarin ibadarka ya zamanto ta yi daidai da ta manzan Allah shi kadai Allah ya mana garanti ya tabbatar mana idan muka bi shi mun tsira kuma mun shirya wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi shi kun shirya cikin duk abin da su karkar raka saba mu annabi cikin abin da kake bautan Allah da shi sallarka azuminka aurenka sunanka da duk abin da zaka yi in ma baka sani ba tambayi al'umma ko malaman da suka sani ya abin nan yake ya annabi yayi shi idan aka sanar da kai sai ka yi irin yadda annabi ya yi hakan zai sa a karɓi ibadarka amma da ka saba manzo Allah cikin aiki ibadarka ba za ta karɓo ba duk yadda kai wahala a cikin ta Allah sa mu dace wan nasiha lil mu'minina wattiba'i tariqihim kuma zaga ahli sunna suna yin nasiha ga masu imani kuma suna bin dariqarsu malace faslun wannan fasali kenan wani sabon fasali ne zamu shiga bayan wanda ya gabata wa yashhaduna anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ahlus sunna aiwa ahlus sunna suna masu shaida suna masu yin imani cewa annabi muhammad abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu manzan Allah ne wannan sufofin guda biyu su ne mafiya sufofin da annabi yake son a sufanta shi da su shi yasa yace la tuturuni la tuturuni kama atratin nasara ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu la tuturuni kar ku ce ku zarfafa wurin yabona irin yadda kiristoci suka wuce iyaka da zarfafa wurin yaban dan maryam innama ana abdun ku sani kadai cewa ni fa bawa ne in za ku yabe ni ku ce bawan Allah manzan Allah kar ku wuce iyaka kar ka zurfafa kar ka yana mai alburda دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا فيه واحتكمي كرك يونا كرك صفنت الله ويمنزن الله بصفوف الله ina fata mun gani karka ɗoki haƙƙin Allah ka ba manzan Allah watar manzan Allah sallallahu alaihi yana zamne wasu 'yan mata suna rera waka suna yaban mazajen da suka fita shahadi suka yi gwagwarmaya cikin waƙasa suna ta sai suka ce wa fina nabiyun ya alamu ma fil gad ga annabi tare da mu wanda ya san abin da zai faru gobe sai annabi ya ce ku daina faɗan wannan babu wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah kaga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nura sun yi ni sun wuce iyaka game da haƙƙin shi suna kokarin su tara shi da ubangiji cikin sanin abin da zai faru gobe sai ya taka musu birki hana su yace ku faɗa abin da kuke faɗa baya ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah karka tara wani Allah da Allah cikin abin da Allah yake banta da shi na sifa ko suna ko abin da ke kama da shi ina fata mun gane alaikum ba gaskiya bane ba babu batun tawazu in kace tawazu ne kenan da Allah da manzon shi sun san abin da zai faru gobe ba gaskiya bane ba yana daga cikin sufofin da Allah yake banta da su ya bayyana su a cikin alkur'ani mai girma ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai shi kadai in ji Allah ko me yake cewa wala ta'lamu nafsun ma ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut kaga Allah fa inna Allah indahu ilmu sa'a wa ya'lamu ma fil arham sanin tashin alqiyama babu wanda ya san shi sai Allah sanin keke da keke game da abin da ma'aifa take doke da shi sai Allah duk wani sani da za a ma abin da ke cikin ma'aifa sai an haska wani abu kuma gwalgwadon abin da Allah ya nuna muku ta hanyar haska wannan abin za ku gani ido da ido ka dibi ciki ba kai saka bayanin me ya kumsa ba kuma wannan ma'aifar iyakacin ka gani abin nan da ka gani ne ta hanyar leƙa wannan abin kasancewa zai rayu zai fito ka sani kai a matsayinka na likita in ya fito me aikin shi ka sani ƙarshe wuta zai ko aljanna akwai na'urar da za ta nuna maka babu sanin abin da ma'aifa ta kumsa keke da keke ciki da wata sai Allah ina fata mun gane haka abin da zai faru gobe babu wanda ya san shi sai Allah ka yi kudiri ka dar maniya zan yi abu kaza gobe zan yi kaza tana yau ba za ka yi shi ba tana yau ba za ka kai gobe ba Allah bai tsara hakan ba kenan babu wanda ya san me zai faru gobe sai Allah ba tawadu ina fata mun gani haƙƙi ne na Allah sanin gaibi sewa sai Allah shi kadai gobe abinda bai riga zo bane ba Allah ya riga ya kaddara abinda zai faru gobe da jibi da zuwa tashin alqiyama in dai ba shi ya sanar da annabin shi ba gobe zai faru annabi da kanshi ba zai iya lekar da kanshi bai ce muku kaza zai faru ina fata mun gani Allah kadai san abinda zai faru gobe kenan kenan annabi Muhammad bawa ne na Allah manzo ne na Allah shi yasa Allah yake ban shi a wurare da daban-daban a cikin alkur'ani yana kiransa da cewa bawan sa ne tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi li yakuna lil alamin nadhira bawan shi ne kuma manzon shi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa ku nisanci duk wasu waƙoƙi da za a yi dan yabon manzon Allah ana ana ana sifa annabi da sifofin Allah bai dace ba annabi ya hana ya hana a wuce iyaka a zurfafa cikin yabasa babban yaban da zaka masa shine annabin Allah ne manzon shi ne kuma bawan Allah shi yasa ku ne ku ne sanci shuraren waƙoƙin fadar begi na sha maimaita wannan in zaka aji hankalinka ka suwar ka shurari wannan waƙoƙin zaka gano yana sifanta annabi ne da Allah yana sifanta annabi da duk wasu ni ban ga wata sifa ba daga cikin sifofin Allah sai ka samu fadar begi ya sifanta annabi da wannan sifa wanda aka wuce iyaka ne kafirci ne shirka ne ba yaban annabi bane ba abinda annabi ya hana ayi ne la tuturuni kama atrat an-nasara ibn maryam inma ana abd faqulu abdullah wa rasul ina fata mun gane arsalahu allah bil huda Allah shi ya turo annabi da shari'a wa dinin haqq da addini na gaskiya li yuzhirahu ala ad-din kullihi dan Allah ya ɗaukaka annabi da addinin annabi akan dukkanin addinai wa annahu aula bil mu'minina min anfusihim kuma lalle annabi Muhammad shine yafi a wurin mummunne sama da kawunansu wa huwa khatamun nabiyyin kuma lalle annabi shine cikamakin annabawa cikamakin manzanni shine cikamakin annabawan da babu wani annaba da zai zo da wata shari'a bayan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ursila ila al-insi wal jin bashiran wa nadhira an turo shi zuwa ga mutane da aljanu ya kasance bashiran mai yin bushara mai yin bushara ga wanda suka imani da Allah suka mishi da'a da biyayya wa nadhiran ya kasance mai gargadi ga wanda suka kangare mishi suka ki mishi biyayya wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira ya kasance da'iyan mai kira ila Allah zuwa ga Allah bi idnihi da izinin Allah wa sirajan kuma fitila ce shi annabi muniran mai haske sallallahu alaihi wa alihi wasallam arsalahu bi salahid din Allah ya turo shi ne da salaha ta addini salahin duniya da salaha ta duniya kenan Allah ya turo annabi ne dan nagarta addinin ku yadda za ku bota mu Allah sannan da yadda za ku rayu mafi kyawun rayuwa liyakuma alhalka bi ibadatillah Allah ya turo shi ne domin halittu su tsayi da bauta Allah wasta'inuna bi rizqihi ala dhalika kuma su nemi taimakon Allah ta hanyar arzikin da Allah ya arzuta su wurin bautar shi ويعلمون أنه أعلم الخلق kuma ahli sunna sun san da cewa lalle manzon Allah shine mafi ilimin halittu wa asdaquhum kuma shine mafi gaskiyarsu wa ansahuhum ko wa ansahuhum shine mafi nasiharsu wa a'zamuhum bayanan shine mafi girmansu girmansu ta fuskar bayani wa yu'azzimunahu ahli sunna suna girmama manzon Allah ويحبونه سنا سما زان الله ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم سنا قباتر دا سما زان الله أكان سنها للتوغة بعدها ويتبعونه سكن يمس بيي سمس لا في أصول دينهم وفروعه أتكين أصول الدين دكما فروعنا الدين wannan shine ahlus sunna game da manzon Allah suna san shi suna girmama shi annabi ya fiye musu rayuwarsu suna mushi biyayya da da'a cikin duk abin da ya zo da shi na addini wannan kuma shine hakikan san manzon Allah sabanin kullum masu tuhuma ahlus sunna da san annabi da an yi karansa su ce ai ba su san annabi me dalili me dalili ba su yin kaza kuma wannan kazan da zaka ce ba su wanda da sababin shi aka ce ba su san annabi wannan abin bai da alaka da addini ta kusa ko ta nisa kawai da'awa ce babu hujja babu dalili yanzu na yi da sallah aka gaba kun salata annabi sai ya ce ba su san manzon Allah me hujja ba su salati goma sha ɗaya ga manzon Allah an zo ɗawar aure ba a ce ai salati goma sha ɗaya sai ya ce makiyan manzon Allah me yasa ba su ce ai salati goma sha ɗaya ga manzon Allah makabarta an ta yi bisa salati goma sha da hadisun na tsaye tsaye cak ya rika mamaci addu'a Allahun bakfir lahu Allahun basabbitu Allahun bakfir lahu sai ce makin maza da dan an ce ai salati ko shurare bai gaci ya tsaye na dace duk abin da ahli sunna ake tuhumar su da shi na kin manzon Allah ba gaskiya bane wannan abin da suke annabin ma ba ya san shi dan bai shar'anta shi ba bai zo da shi ba eh mana shi ne gaskiyar lamarin shi ne gaskiya lambaci salatin nan goma sha ɗaya da ake bayan an sallame sallah da ake tuhuma Allah ahadu sunna da shi cewa ba sa son manzan Allah ba sa girman manzan Allah a ina aka gan shi ku tambaye masu yin shi su ba ku hujjojin yin shi a ina suka gani ya iya jawa maka hujja ya ce maka sallu alaihi wa sallimu taslima ya ce ita ce hujja ce ga aya kafin kai da shekara dubu aka santa an karance ta an yi aiki da ita annabi ya yi abinda kuke yi in bai yi ba to kun yi shi fahimta wannan aya shi da aka sauko ma ita da kai da sahabban annabi waye shi fahimta wannan aya suwa suna nan ta sabka dole ce sahabbai san yi abinda su kai a'a me yasa ba su yi ba kai su fahimta ayan ne kai dole ce a'a to naka kuskure ne ko shakka babu nasu shine daidai inda ana yi da sun riga ne sun fi mu san alkhairi sun fi mu gaugawa wurin aikata alkhairi Allah mai zaka tuhuma mutane da abin da yake ƙarya ce ko kuka kirkiri kayanku ko kuka tsara kayanku duk addu'o'in nan da ake na barkatai wallahi su suka tsara kayansu su suka kirkiri kayansu ba su da alaka da addini ta fasa ko ta nisa Allah ya shi mu kare shi yasa galibi duk abin da ka gana tuhuma ahlus sunna da shi na cewa basta manzo Allah mafi yawa ƙarya ne ba gaskiya bane ويقدمون قوله وهديه على قول كل أحد وهديه هكا أهل السنة suna gabatar da maganan manzan Allah suna gabatar da shiryan manzan Allah akan magana koma wane ne kuma akan shirya koma wace ce ce annabi ya ce kaza wani ya ce kaza ko malam ya ce kaza duk yadda malaman nan ke da girman matsayi a wurinka in dai aka ce annabi ya faɗa shi ya faɗa in dai kai ahlus sunna ne na gaske sai ka ɗauki magana annabi ka barta shi duk yadda mutum ke da matsayi da ɗaukaka da girmama a wurinka idan ya aikata wani aiki ya ce ga yadda zai aka ce ga annabi yadda ya yi to sai ka ajana shi ka ɗauki na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan shine kai ne shike nuna kai ne cikakken ahlus sunna wa yataqiduna anna Allah jama'a lahu min al-fada'il wal khasa'is wal kamalat ma la yajma'uhu ma lam yajma'uhu li ahad sannan ahlus sunna sana masu kudirin cewa lalle Allah madaukakin sarki ya hada ma manzon Allah falaloli da dokaka ya hada mushi wasu al'amuran da suka kebance shi da sauran annabawa da kuma cika irin abin da bai hada ma wani ba daga cikin halittunsa ya ma'ana Allah ya ɗaukaka annabi ya ba shi daraja ya keɓance su da wasu al'amarin da bai ba kowa ba daga cikin halittunsa huwa a'lal khalqi maqaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi ɗaukakan mutane ta fuskan maqami wa a'zamuhum jahan shine mafi girman ta fuskar jahi wa akmaluhum fi kulli fadila shine mafi kammala su a cikin dukkan falala sallallahu alaihi wasallam walam yabqa khairun walam yabqa khairun illa dalla ummatahu alaihi walam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar wani alkhairi ba sai da ya nuna ma al'umma shi wannan alkhairi don haka duwan alkhairi da za a zo a kawo shi bayan manzan Allah to ƙarya ce ba alkhairi ba ne ba saboda annabi bai bar duniya ba sai da nuna al'umma shi dukkan wani abin da yake alkhairi ne wala shar babu wani sharri illa hazzarhum minhu sai da ja kunnan su game da wannan shar wa kadhalika yu'minuna bi kulli kitabin anzalahu Allah haka ahlus sunna suna yin imani da dukkan littafin da Allah ya sabkar وكل رسول وكل رسول أرسله الله ده دكا منزن ده الله يتورو لا يفرقون بين أحد من رسله أهل السنة باسا بمبان شوى سكان كان إيه دكا تشكين منزن الله دكا سنة إيماني دسو باسا شوى وانا إيساني بمي إيماني شيما مي إيماني دواني دكا سنة إيماني ده منزن الله بس منزن الله قبال بسا قفسكا قولا ويؤمنون بالقدر كله هكا سكين إيماني ده قدر دكانتا alkhairi kenan ko shari wa anna jami'a amalil ibad khairiha wa sharriha qad ahata biha ilmu Allah wa jara biha qalamuhu wa nafadat fiha mashi'atuhu lalle dukkanin aikin bayu alkhairi ne ko sharri ilimin Allah ya kewaye wannan ayyukan gaba daya alƙalamin Allah ya riga ya gabata akan wannan ayyuka kuma mashi'a Allah yarda shi ta riga ta zartar game da wannan abin kafin su fare shi wa ta'allaqat biha hikmatuhu kuma hikimar Allah ta rata da wannan aikin na bayu haythu khalaqa lil ibadi qudra wa irada lokacin da Allah madaukakin sarki ya halittan ma mutane kudura kuma ya halittan musu irada ya ma'ana bayu suna da ikon su abin da suke so ko su bane Allah ya riga ya halittan musu haka taqa'u biha aqwaluhum da wannan irada ce sukan aika sukan yi maganganu wa af'aluhum ko su yi wasu ayyuka bi hasabi mashi'atihim gwargwadon yadda suke so lam yujbirhum ala shay'in minha Allah bai ci da sa musu yin wani aiki ba Allah ya ba ku dama ku yi abin da kuke so kaga dama jikinka ne kaga dama ka taka kaya ko kusa ko kwalba kaga dama ka taka inda babu kusa ko ba haka ba Allah ya baka wannan iko kaga damar ka kunna ma shagon ka wuta da dukiyar ka ta kone kaga damar ka bar ta haka nan baka kona shagon ka ce Allah ya saka ka kone shi da ya ci da saka kone shi kaga damar ka buga kasuwancin kai ya lawata kaga damar ka canye shi ka hallaka shi ka canye uwar dukiya duk kana da zabi Allah bai yi ka bai ci da saka yin abin da ya ce sai kaza zaka yi A'a, Allah ya baka dama ka yi abin da kake so ko ka bari zaɓi mai amfaninka ko kakka yi mai amfaninka Allah ya baka wannan dama bal ja'alahum mukhtarina laha bal Allah ya sa mutane ko halittu su zama su zaɓa abin da za su wa khassa lil mu'minina bi an habbaba ilayhimul iman Allah ya keɓance masu imani ta hanyar sa musu san imani da kamnashi wa zayyanahu fi qulubihim ya adance imani a cikin zukatansu wa karaha ilaihim al-kufr wal-fusuq wal-isyan Allah yasa su kyamak kafirci da fasikanci da sabo bi ajlihi da adalcin sa wa hikmatihi kuma da hikimar shi wa min usuli ahli sunna na daga cikin asallai na ahli sunna annahum yadinuna bin nasihati lillah yadinuna bin nasihati lillah suna yin addini ta hanyar nasiha ga Allah nasiha ga Allah shine duk bin abin da Allah madaukakin sarki ya ce kai kiyaye dokokin Allah wa likitabihi haka nasiha ga littafin Allah shine kiyaye abin da Allah ya ce a cikin littafin shi wa rasulihi da kiyaye abin da Allah ya ce game da manzon shi wa immatul muslimin da nasiha zuwa ga al'umma musulmi gaba daya da jagororin musulmi gaba daya wa ammatihim da gama garin musulmi ya amuruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf ahlus sunna zaka ga suna horo da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar suna hani daga mummuna alama tujibuhu shari'a bisa ga abinda shari'a ta wajabtar ayi wa ya'muruna bi birril walidai ahlus sunna suna horo suna umarni da a kyautata ma uwaye wasilatil arham da sada zumunci wal ihsan ila al jiran da kyautata ma makwabta wal mamalik da kyautata ma bayu wal mu'amalin da wanda ake mu'amalanta wa mallahu haqqun da duk wani mai haƙi wa bil ihsan ila al khalqi ajma'in ahlus sunna suna umarni da kyautatawa zuwa ga halittu gaba ɗaya wa da'una ila makarim al akhlaq ahlus sunna zaga suna kira zuwa ga kyawawan dabi'u a nisanci duk wata dabi'ar da ba ta da kyau wa mahasinha da mafi kyawawan dabi'a wa yanhauna amma masawi al akhlaq za ga suna hani game da mummunan halaye wa arazil hada lalatattun halaye wa ya taƙinuna an na akamalin mu'minina imanan wa yaƙinan ahsanuhum a'malan wa akhlaqa kuma ahalus sunna sana masu imani cewa mafi cikan mummunai imani da yaƙini su ne mafi kyawun ayyuka da ɗabi'u mafi kyawu wa asdaquhum wa asdaquhum aqwalan su ne mafi gaskiyar zance daga cikin mutane wa ahdahum ila kulli khairin wa fadila su ne mafi shiryan mutane zuwa ga dukkan alkhairi da falala wa ab'aduhum an kulli radila su ne mafi nisantan mutane daga dukkan wani abin da bai dace ba wa ya'muruna bi qiyam shara'i'id din zaga hal sunna kullun suna foro da tsaye da shari'o'in addini ala ma ja'a annabiyihim akan yadda suka zo daga annabinsu fiha a cikin wannan wa fi sifatiha da sufofinta wa mukammilatiha da kuma abin da yake bata kamala bi ma'ana da sunna suna kiran mutane zuwa ga tsaye da addinin Allah bisa ga yadda ya zo daga manzan Allah da yadda sufar shi ta zo daga manzan Allah da yadda kamala shi ta zo daga manzan Allah والتحذير عما فاسدها ومنقصاتها kuma suna gargadan mutane da shan kunnan su game da nisanta duk wani abin da yake bata hakan ko yake rage hakan ya tawaye shi wa yarawna jihad haka ahlus sunna suna ganin halaccin yin jihadi suna ganin wajabcin yin jihadi fi sabilillah dan ɗaukaka kalmar Allah madiyan jihadi yana nan har abada ma'al barri tare da mutanen kirki wal fajir da fajiri in aka tashi yin jihadi duk za a yi jihadi da su wa annahu zirwatu sanamiddin kuma jihadi shine kololuwa abin kololuwa addini jihad al-ilmi wal hujja da jihadi na ilimi da kafa hujja wa jihad as-silahi da jihadi na dukan makami bimana yana daga cikin aqida ahlus sunna jihadi madin ne ila yawmil qiyama abu ne zartacce zuwa tashin alqiyama in dai akwai jagora imami an gane ko ƙalƙashin tuta ɗaya ƙalƙashin daula ɗaya idan ya foro a tashi a yi jihadi don ɗaukaka kalmar Allah dole ne a yi jihadi amma ba wai mutane 'yan tsararu ba daga cikin al'umma su fita gefe su ɗauki makamai su kafa makansu wani jagora su zo suna kashe musulmi suna ɓanna a doron ƙasa da sunan jihadi ba gaskiya ba ne an gane ko jihadi sai shugaba na duka jagora na ƙasa ko na daula na musulunci in yi foro a yi jihadi bisa ga ƙa'idodin jihadi wanda shari'a ta aji to a wannan lokacin wajibi ne a karɓa mashi a yi jihadi don ɗaukaka kalmar Allah ba jihadi irin na boko haram ba ko jihadi irin na civil ko isis ko duk wasu 'yan bid'a masu kama da su wannan ba jihadi ba ne ba banna ce a doron ƙasa ina fata mun gane kar su baka mamaki kar su birge ka dan sana faɗan la ilaha illa sana takbiri ba gaskiya bane ba kuma ka nura ka gani abinda suke jawowa na lalaci da banna akan musulunci yayi amfanin da suke jawowa doki su billada kahin fitina su billada kadiba yadda kasashen da suka ci gaba ta fuskar ci gaban arzikin kasa tattalin arziki yadda suke turo kudade ana raya musulunci da abubuwan da suke da alakar musulunci a cikin kasashe masu rauni ta fuskar tattalin arziki nawa ake turowa da na milirika a zuwa wasu kasashe a gina makarantu a yi jami'a a yi manya-manyan masallatai a cikin kasashen da musulunci ke da karamci a da kayan fitina su billada tun da su billada suka yi wannan fitina aka yanke wannan babban alkhairar ba wasu kuɗi da za su zo daga wata banki ko daga wani wuri da sunan addini babu in sun zo ma za a amshi su alkhairi suka ja ko shari shari suka sha shari suka sha tun da aka ce su suka kai wannan harin kafirai ba su bar musulmi ba sun aza musu tsanani fiye da tsananin da kafin a kai wannan harin an dinga kashe kun musulmi a kasashe daban-daban bayan an kai wannan harin wanda aka kashe na musulmi sallin kabalinkin wanda aka kashe ɗaiɗaiku na kafirai duk lokacin da suka kai hari suka kashe mutum goma ko ishirin sai an yi linkin balinkin su a cikin 'ya'yan musulmi da mata musulmi sai an yi ɓannar da ta limka hakan hakan so nawa ɓannar su ita ce mafi yawa sama da abin da suke da'awa na alkhairi ba gaskiya ba ne ba kuma yau jihadi tsakanin ƙasa da ƙasa ko daula da daula jihadi yana son tattali tattali ta fuskar tattalin arzikin ƙasa tattali ta fuskar ƙarfin soji da tanadin makamai shi yasa Allah ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum ku yi tanadi sannan ku yi jihadi yaushe za ku je ku farma ƙasar da sun fi ku ƙarfin tattalin arzikin ƙasa da tattalin soji da kuma tanadin kayan yaƙi fin nihaya jihadi ba yana son ai asara ba ne duka ai mutuwar jihadi ai mutuwar shahada a rasa wanda za su yada musulunci a cikin ku dai za a samu wanda za su yi shahada kuma za a baro wasu wanda za su sanar da mutane addinin su sanar da mutane imanin su ina fata mun gane amma ku ɗaiɗai ku ku tashi ku kai wata ƙasar da ta fi ƙasar ku linkin balinkin ƙarfin soji da yaƙi da kamakamai ku je ku kai musu hari ku kashe mutum goma ko ishirin zo su karkashe muku ɗaruruwa me hikima a ciki me amfanin haka na da balewan ga 'yan boko haram tun daga yusuf kinsu akwai wanda suka garara da shi abinda ke birge su wa'azi da tafsirin shi na hamasa hamasa zaburar da mutane ka shi tsibi yana tashi ka muka tashi kai jihadi da haka yadda ya yaudari mutane da dama qatiluhum yu'adhibuhum Allah ku kashe su kaza da kaza haka ake ku kashe su ka ga mana yanzu ina yusuf kin yake ina mabiyan shi gari nawa suka rusa a cikin daular Najeriya da Nijar kinsu asaran mutane nawa aka yi malaman su masu da'awa da mutanen kirki mata nawa aka tozarta yara nawa aka kashe nawa aka yi asara na tattalin arziki a sanadiyar wannan rababban jihadin nasu asara kawai suka gadar mutane da banna da zub da shina nan musulmi ka gaya mana kuma wa'anda aka kashe sanadiyar da boko haram ta malam yusuf da su da su shekau mafi yawan su musulmi ne ko arna ne musulmi ne an tada ban masallataya an tada ban kasuwanni an tare mutane an kashe an yanka duka masu faɗin la ilaha illallah wannan jihadi ne zai kare ga masu la ilaha illallah kaga wannan duka yaudara ce kuma yau yan bida idan suka tashi zagi mu ko tuhuma mu sai su ce mana yan boko haram ko wahabiya na ba gaskiya bane ba ba ra'ayin mu bane ba mu tare da su ta kusa kuta ne samun san bannan suke aikata kuma annabi ya ba da labarin su sune al-khawarij al-khawarij annabi ya ba da labarin su da sufofin su na daga cikin sufofin su annabi ya ce yatrukuna ahlal awthan ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان جهاد سنة كشف مسلمين سنة برن كافرين da mushrikai Allah ke shi mai ya kare mu kenan jihadi akwai shi amma in ya tara shurutkin shi da dawabi kalkashin hakimi na musulunci sai ai jihadi dan nufin dukakar da musulunci ba wai rusa musulunci ba kenan jihadi na ilimi da jihadi na hujja da jihadi na dukan makami wa annahu fardun ala kulli muslimi jihadi wajibi ne akan kowane musulmi an yudafi'a an din musulmi ya ba addini kariya bi kulli mumkinin da duk abin da ya kamata wa mustata da irin abin da ya mallaka na iyawa wa min usulihim na daga cikin asallai na ahlus sunna alhaftu ala jam'i kalimatil muslimin kwadaitarwa akan hada kalma ta musulmi ba wai raba kansu ba wasa'i fi taqribi qulubi da tashi haikan wurin kusantar da zakatan masu imani wa ta'lifiha da sadar da zakatan su wa tahdhiri min at-tafarruq da kuma gargadi wurin rarrabuwa wa ta'adi da adawa tsakankanin su wa tabaghud da qiyayya wal amalu bi kulli wasilatin tusilu ila hada ahli sunna sukan aikata duk wani aiki duk wata wasilar da za ta sa kanin musulmi ya hadu ba sararraba ba zaka ga suna kokarin yin haka dare da rana wa min usulihim kenan ahli sunna a tahiyyar su babu rarrabuwa rarrabuwa kai bai dace ni ahli sunna kai ahli sunna wanga ya gunto kungiyar shi kasan wanga ya gunto shi kuma kungiyar ta gardar mana kiyayya da fushi da juna ba addini ba ba gaskiya ba ina fata mun gane kuma zaka wata kungiyar ka dan tallafa mu addini kar ka mai da kungiyar ka addini ta yadda wanda ke cikin ta tare da shi yake shine masoyin ka wanda baya cike ba kasan shi ba addini ba kake kenan sharme kake to shaka kafa kungiyar ta bale har zaka kafa adawa da soyayya karkashin ta kungiya gare ka yi aiki don Allah wanga na da kungiya ta kaza yi can wanga amma kan ku haɗe yake aqidar ku guda manhajin ku guda amma kar ku rarraba kuna suka juna kuna lalata juna cikin abin da yake ba gaskiya bane saboda kiyayya da hasada da ke faruwa tsakankanin ku to ahli sunna ba su haka yaƙar haka suke yana daga cikin asallan ahli sunna annahi an aziyatil khalq hani game da cutar da bayin Allah fi dima'ihim a cikin jinanan su wa amwalihim da dukiyoyin su wa a'radihim da mutuncin su wa jami'i huquqihim da dukkanin haƙoƙin su bai dace ku zalunce su ba wal'amuru bil'adil yana daga cikin usulin ahalus sunna suna foro da yin adalci fi jami'in mu'amalat a cikin dukkanin mu'amaloli wannadbu ilal ihsani wal fadl fiha kuma suna yin gargadi suna jan hankalin mutane suna kwadaitar da su zuwa ga yin ihsani da yin falala wa yu'minuna bi anna afdalal umam ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yu'minuna ahlus sunna suna masu imani cewa bi anna afdalal umami ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafifitan al'umma duka sune al'umma annabi muhammad duk al'umman da aka yi a baya to mafificin su mafi alkhairin su ita ce al'umma annabi muhammad shi yasa Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah mafifice al'umma a doron ƙasa ita ce al'umma annabi Muhammad sun samu fifiko da ɗaukaka kasancewa annabi Muhammad na tare da su sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam wa afdala ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa afdalahum ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma mafifita a cikin al'umma annabi sune sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khususan balle ma al-khulafa ar-rashidun khalifofin nan shiryayyu guda hudu sune wa dawa kenan aha khalifofu shirayu guda hudu abubakar umar usman ali ibn abi talib ka gabatar da su akan kowa almashudu lahum bil janna wanda an musu shaida su yan aljanna ne tun a nan duniya wa ahlu badrin kuma da mun da suka halarci yakin badar wa bai'atar ridwan wa bai'atar ridwan da wanda da wa bai'atar ridwan da wanda suka halarci bai'a ta ridwan was-sabiquna al-awwalun da as-sabiquna al-awwalun daga cikin sahabbai min al-muhajirin wal ansar na daga wanda suka yi hijira da wanda yake kuma su suka karbi wanda suka yi hijira mazamanin garin Madina fa yuhibbuna as-sahaba ahlus sunna suna son sahabban annabi gaba ɗayan su kaga na ahadu suna sun barranta da ni kuma yan shi'a ba su ba shi'a ta kusa kuta nisa ina fata mun gani ahadu suna a wurin su sahabbai dukansu abin girmamawa ne abin so ne abin ba su daraja ne ba sa zagin sahabbai ba sa tawaye su ba sa aibata su duk wanda ka ji yana aibata ɗaya daga cikin sahabban annabi ka tabbata mutumin banza ne duk yadda yake da ilimi makaryaci ba gaskiya yake tunda Allah da manzon shi sun yabe su wa yadinuna lillahi bidhalika kuma suna bautar Allah da addinin Allah da girmama sahabban manzon Allah wa yanshuruna mahasinahu suna yada kyawawan ayyukan sahabban annabi wa yaskutuna amma qila amma sawiihim sukan yi shiru game da abin da aka fada na munanan aikin sahabbai ba sa fada wa yadinuna lillahi bi ihtiramil ulama'il hudat wa immatil adl ahlus sunnah sukan bauta sukan yi bautar Allah su yi addinin Allah ta hanyar girman malamai shiryayyu duk wani malami shiryayye wanda yake ahlus sunna ne yana kiran mutane zuwa ga sunna annabi to abin girmamawa ne ya kamata a ce ana girmama shi ana kimanta shi ina fata mun gane yawwa sabanin abin da ke faruwa yau in zamu ga gaskiya tsakankanin ahlus sunna wallahi mafi yawa babu girmamawa tsakanin dalibai da malami ina fata mun gane babu girmamawa na aka ce babu girmamawa akwai wasu abubuwan da ya kamata a ce an kiyaye gaban malami amma ba a kiyaye su malami na zamanin an yi tambaya wani ma zai ba da amsa kamun malamin ya yi magana haka yana faruwa ko ba ya faruwa yana faruwa sai iya ganin malami yana ta kan hanya watakila abin hawan shi ko labi ya lalace sai dai kowa ya sallama da shi a ce je da tawakkalin shi ja kayan shi kawai kowa ya tauhidi cikin wanda ya kamata ku kama mishi ku tallafa mishi girmamawa ce daga cikin girmamawa yana bukata wani abin da ka iya mishi yi mishi yi mishi musa'ada kamar yadda yake muku musa'ada wurin sanar da ku Allah da manzon shi da yadda za ku bauta Allah ya kamata ce yana girmama malamai gwargwadon abin da addini ya tanadar na girmama su da girmama jagorori masu adalci wa man lahum maqamatun aliya da girmama duk wani mai matsayi babba mutumin kirki fi dini a cikin addini wal fadlu da falala al mutanawwi'u ala al muslimina falala daban-daban akan musulmi duk wani mutum mai falala da taimako akan musulmi da musulunci ya kamata a girmama shi wa yas'aluna Allah za ga ahlus sunna kullun suna roƙon Allah an yu'izahum min ash-shakki wash-shirk Allah ya tsare su game da shakka da shirka والشقاق da kuma taɓewa wannifaq da munafici wa su'il akhlaq da kuma mummunan ɗabi'u wa an yuthabbitahum ala dini nabiyihim ila al-mamat kuma kullun suna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su akan addinin annabin su ya zuwa mutuwa hadhihi al-usul al-kulliyya malaci wannan sune asallai gamammu biha yu'minun da su ne ahalus sunna suke imani walaha ya'taqidun da su ne suke kudure har a zuciyarsu wa ilaiha yad'un kuma zuwa gare su ne suke kiran al'umma su imani da su su aiki da su su kudure su wannan shine aqida ahalus sunna da usulkin su yanzu wannan abin da kuka ji yanzu mun karanto gaba daya wanda suka ji su tun farko ya zuwa nan menene sabanin shari'a musulunci akwai duka tauhidi ne duka aqida ce dabi'u ne kyawawa wanda duk wanda ya sifantu da wannan dabi'un shine ahlus sunna sawa'un ya makan shi suna ya shiga kungiya bai shiga kungiya ba ba ba shine dai ahlus sunna inda ya sifanta da wannan sifafin ina fata mun gane shi yasa yau da dama ake yaudara al'umma da an ga kayi koyi da manzan Allah cikin abin da ya zo da shi na addini sai a tuhumce ka a wasu ƙasashe a ce wahabiyawa ne a wasu ƙasashe a ce mi ɗan izala ne kamar nan wurinmu da an ga kai abin da yake shi ne daidai sai a ce izala ce me izala a ciki koyi da annabi shine izala in ko koyi da annabi ne shine izala ina tabbatar muku da cewa tabbata ne cikakken nan izala ne sai shi ne gaskiya in kuma koyi da annabi shine wahabiya to mu ne cikakkun yan wahabiyawa in dai koyi da annabi ne kuma ka duba kaga abin da suke tuhuman mutane da shi da izala yau duk wanda ya barge mun shi daga wandan shi sunan shi ne dan izala ya so ko bai so barin mai izala ne eh ka gaya mana dan arziki daga cikin magabata wanda ke aske geman shi babu mazhabobi guda hudu shahararru a duniya malikiya hanafiya shafi'iya hanbaliya dukansu sun ta kan cewa aske gemi haramun ne wace mazhabar kake gaya mana mazhabar da ta halatta maka aske gemi kuma shi kenan barin gemi sai zamanto izala an ko barin gemi izala ne annabi ma dan izala ne eh mana saboda annabi yana da mi gemi sallallahu alaihi wasallam sabban shi suna da gemi tabi'ai suna da gemi dukan su an izala ne to in dai haka ce izala ne ma dan izala ne shikenan kuma yau ka kaddara ba ka da alaka da izala ta kusa ko ta nesa dama izala wani abu ne dan a yaudara al'umma sai a ce izala ne dan ka bar gaskiya kawai bar gemi ka daga wandonka billahi da zai gidanku za su fahimce ka sai sai magami izala kake ko da ku baka ra'ayin wannan kaga ashe dan a yaƙi gaskiya ne ake tuhumar mutane da lafazin izala babu wani izala ba gaskiya bane kullum ina buga muku misali wallahi da za a samu wani kirista ya zo nan garin ya bar gemi riga daga wandan sharabin kwabari yana ya wuce kan titi yana in za a kwatamce da shi za a ce akwai wani ‘yan izara da yake binna Allah haka za su ci wanda kuma shi ne ne kirista ne baya da alaka da musulunci ma bare batan izala amma saboda mi za a ce mai izala geman nan da ya bari da ɗaukaka wando ɗaukaka wando sunna ce ta manzan Allah manzan Allah sarrafa izratul mu'min ila an safi saƙai tufafin mumini zuwa ga rabin ƙwabarin shi rabin kwabri shine tufafin mummuni bisa ga cika idan ya safka kasa ba laifi idan ya zo hakan daidai idan kafa ba laifi matukar bai zarce idan kafa ba amma idan ya zarce kafa ya zarce idan kafa wannan kuma cikin wuta ce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa fi an-nar annabi ce duk abin da ya safka kasa daga idan kafa na daga tufafin da za a sawa a wuta ne bi ma'ana wanda ke hakan ana mushi kalubalen cewa zai shiga wuta gobe kaya saboda saban Allah da yake ta hanyar sassafta kayan shi su wuce idan ka to sai zaman to ya zalace ashe kaga wanda ya bi haka yayi koyi da annabi ne kuma yana jin tsoron azaba ubangiji dan me za a tuhumce shi da izala wanda ya bar gemi yana koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in taro aka yi wani taron sabga aka ce salatu ko aka ga mutum ya keɓance ya wanzan sai ya ce izala ce ko jama'a mine ne izala wallahi yaudara ce yaudara ce kawai dan a hana ka koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka a kiyaye in dai koyi da annabi ne ko rika ka'ida ce ita ce izala ko yarda ko izala me matsala ciki me matsala ciki shi yasa wani mawaƙi yake ce in kana tabi'a ahmadin mutawahhiba fa ana al-muqirru bi annani wahabi in dai mabiyin annabi shine dan wahabiya to ina tabbatar muku cewa ni dan wahabiya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da haka Allah gafarta wana assalamu alaikum wa rahmatullahi